يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
akwai nufofi guda biyu da ramanta kuma suna da maimaita a gurgudu na ambace su daga cikin abin da Allah ya masa saboda su ma akwai abin koyi a ciki daga cikin abin da ya nuna nan da ake ma'amalantar kuɗi rabbi Allah ta'ala anhu shine lokacin da mula Suleiman ya ba shi kyautan gida bayan sun yi wannan tarkatarkar sun gama sai ce to ya ba shi kyautan gidan baki da yake sake baki ya ba shi zauna kyauta sai ce abu zai karba ba ya yadda ya biya haya ka san kuma so ta gane yana ganin kamar gidan gwamnati to shi sarki ne to ba zai iya ba shi gidan gwamnati ya zauna saboda wara'u ta ta tsantsan so ta gane sai ci a gidan shi ne ce gaya mai kudin shi ne ce da kudin shi ya ce gidan ba da kudin gwamnati ba ba da kudin baitul mali ba shi da aka so da rage da basire tambayi annabi Muhammad manzala ya ce masa ida da kudin kudin shi ne ba da kudin baitul mali ba sai maza sai shi wancan manzala ya ce ya rasulullahi to ni ina so in biya kudin haya sai shi to a ya ce ya barka a matsayin ka zauna kyauta sai ya ce shi annabi ta mutu sai dai abin da za ka yi shine ka kiyasta kuɗin hayan gidan sai ka ga me za ka yi shi shauti dan Allah ƙara masa da sai kiyasta kuɗin hayan gidan duk wata muƙaddara za a bada a shekara muƙaddara za a bada miliyan goma a gidan ko miliyan goma sha biyu duk wata miliyan da dan ba ƙaramin gida bane to wannan kuɗin duk wata idan ya cire wannan kuɗin sai ya ciro wannan kuɗin a aljihunsa ka samu da ke da kuɗin sai ya tara mabukatan garin kaf ya rama musu wannan kudin saraka da niyan ya biya kudin hayan gida wa hadaran manzon Allah saraka da wannan kudin saraka bai taba yadda yayi wata wata a matsayin ya zo na Abulus ba face zai saraka da kudin kimar kudin hayan wannan gida haka shi ganin ce har kuma zuwa ga Allah wannan irin rayuwa dan Allah idan muka rasa irin ta a yanzu ai duniya ta lalace haka nan ko ba tsawon to abin koyon da ke cikin wannan shine duk damar da ka samu na fata ana fahimta duk damar da ka samu a rayuwa na ka samu saukin wani abu a rayuwa to kai ma ka sauƙaƙa ma wani na ƙasa da kai kwatan kwatin kimar saukin da ka samu bari baka misali sai zamto kana haya a gidan haya kwatan kwatin hakan sai aka rage maka kuɗin haya naira dubu goma a cikin kuɗin hayanka saboda wata martaba da wani kima kila ki almajiri ne wana ganin kai mutumin kirki ne da Allah ya maka a cikin dubu ɗari sai aka ce a rage maka dubu goma ka bada dubu casa'in misali ke to kai ma sai ka ga to me za ka yi da wannan dubu goma domin da da dama wani daga cikin al'ummar maulana rasulullahi ko da ko rage kuɗin aiki ne misali kai da zana ne an kawo maka aiki a shago sai ka ga mutumin kaza kaza sai ka ga to na rage maka dubu ɗaya a cikin dubu goma da za ka biya kaga ka rage dubu ɗaya ka yi isaninta a wannan bangaren wani ya zo neman bukata neman bashi ya zo bashi naira ya zo neman bashi naira dubu biyu sai ka ce a gaje kyautar dubu ɗaya ba ran baka bashi ba amma ga kyautar dubu ɗaya ka je ka nemi dubu ɗaya ka biya bukatar ka ka ce da ko baka ce da ba a haka kai ma duk damar da ka samu ka tallafa mu wanda damar da Allah ya baka sakamakon saukin da ka samu na wannan abu wannan shine irin koyin da ke cikin wannan ɗabi'a ko da ko farajin harkar na kasuwa ne ko da rajin harkar na kasuwanci ne ka saya an siya ka rage kaza a zuciyarka da niyyar kayi wannan ragi ne domin takrima da girmamawa da sauƙaƙawa bisa ga irin wancan sauƙin da ka samu kuma wannan ba sai lalafa an maka wani sauƙi a rayuwa za ka yi haka ba za ka yi mai da rayuwanka haka ga baki daya domin duk yadda ka da samu na Allah zai kyauta maka kuma duk yadda ka rangwanta mu na Allah ta'ala zai rangwanta maka na daga cikin mabuɗin alhairi da mabuɗin samun kuɗi shine kyautata ma bayan Allah bari ƙara mana wani shirin yan uwa sai dai na da wahalar aikatawa amma ka gwada ka gani bayan Allah sun ce mana wallahi idan kana neman maganin kuɗi mu jarrabu ko yana so ko ko mun bashi a warin bashi ko sai ka zo da daddare ko an kana son maganin buɗe mu jarrabu maganin buɗe maganin samun kuɗi mu jarrabu suka ce to alƙur'an ka yadda kai talauci to da kai kuɗi billahi haka ce kai da kai ka rasa lokacin da kake da bukata sun ce to bilal ne definitely sai kai kudi ma'ana lokacin da wani ya zo da bukata wani ka iya kan naka kenan sai ka dauka dauka ka bashi shi ne kai da ka rasa ba shi ne wani yuka suka nafsi fa wala ka wal hubul wala ba nasin qur'ani ne daga lokacin da wani ya zo na bukata kan ka ce neman shi kenan mun ga ba zan baka ba to ko da sai ba za ka bayar duka ba to shi kenan maka ka zabi eh to dauka ka bashi abin da za ka iya bashi dan Allah muna fahimtar magana da kyau misali yana da bukatar dubu biyar kai kuma iya dubu biyar ɗinka kenan ɗauki dubu biyu ka bashi ka rage mai kuma ka rage mai ba ka rage masa wallahu fi awon al'abdi ba da mura wadda fi awon asihi matukar za ka taimaki dan wanka Allah ya rantse sai ya taimake ka sai ka ƙarya da wani ya karya ka ba zai yi wallahi in duk duniya sun tare da karya kashi kuma Allah yake ma ga wanda zai karya mun nawa tun da shi yana daura karayar wasu da ka ma na daura karayar ka ga wanda zai karya wani shine jafar al-kasbi rayuwa to kai ka wannan abu na biyu daga cikin fa'idojin yin arziki da sauri ko buɗi da sauri shine yaro ta mutum billahi al-azim ni wannan na gwada ta dari kuma na ga yakinin haka zan ga ma gaskiya gurgurdan da kake kunta ta mai lafi gurgurdan ayyukan kulle wa kofar samun kudin ka kuma gurgurdan yadda kake lota ma iyalinka da duk wani wanda hannunka ke kai na naka ka kuta wannan ba ɗaya ba biyu ba uku ba duk wani gajiyayye wanda za ka yi taimaka maka kar kai ƙyashi ka taimaka maka wallahi ka ganda Allah zai baka wannan shine bambancin fashe hannun da ke hannun wasu ba shi hannun wasu ba baka tsammarwa ne kuma suka za mu fitar da ce daga su sai kungiya ne kuma a jiran man ainihin ainihin a yi da awa sai a shaidawa ko ba ka ce yi saraka mulki hannun badawa suke yi hidima suke yi bayarwa suke yi in ka ga ba su bayar ba su samu ba wani shi ne tarbe shi to wani shi ne tarbe mu yan uwa kar ka zanto bulbin murmuci kar ka kasance kana da hali a cikin yan uwa kuma kowa da kuka da kai ba daidai bane ba tarbe shi su zalunci daga cikin tarbin so gani na gida ma ɗaya na ci biyu na sauran farko na faɗi na farko insanin sa ga gidan da yake haya yana ba da sarakan iman wannan kuɗin ce saboda layi muka muka mu karama muka ce to kai ma duk jamar da ka samu ka buɗa mu na sole wata mu wani ko an maka ko ba a maka ba Allah ya maka to sai na biyu sai ki gani baya tayi sai ki gani baya tayi idan ka je siyan idan ya je siyan abu in kuma zai aike ka ka sai mushi zai ce maka yadda suka ce ka bayar ba na karkata da shi tunaka an ka zo siyan in shi wajen zo siyan kaya da niyan ka da kyashin ka sai da dubu goma kuma kayan dubu ɗaya ne zai lalo dubu goma ta zai baka ka san niyan shi shi ne sauran dubu tara ya baka sarka fi su gudun nan ka san ma'ana wani hadisin ba taɓa gane ma'ana wani hadisin mutum da kyau gane zo da aka so gane yana haka ta tambaye shi ne ma'ana haka me yasa baya ta kaya a kasuwa sai ta ba ku fahimci hadisin ba sai suka shiru sai ta kuma ta ne ce wa rajulun ta sadaka bi sadaqati a hafa hatta la ta'lamu shimalu ma za yi tumtu ko yin ko yin hu suka turko turko suka ta ai ma'anar hadisin ke daga tun mutane bakwai wanda annabi ya ba aljannan al'arshi ran alkiyama yau malajila illa jalla ko akwai mutumin da ya sadaka da dama har hagu ya koya har hagu ba ta sani da dama ta ciyar ba to sai gani ya ce ma'anan wannan shirda abin da aka sa maka kaya na kuɗi karka taya gane ka ba matukar kana da shi shine ma'anan wannan hadisi to tsora wasu da hasiran baya ce wato idan ka bibiyar rayuwar sau da za ka ɗebi darsa na inna lillahi wa inna darsa ne zubi a cikin ta saka wanda ya rasa magabaci ya yi wanda ya rasa uba irin shogani ya rasa mahaifi wallahi wanda ya rasa jagora irin shogani ya yi rashi wanda kuma yake da jagora da so gani je kuma koyo shi ba shi kuma ya hasara wannan saboda mu san so shi gani gurgudu mu nemi bincike akan rayuwarsa mu bincika a wurin magabata sannan mu ɗaukar da ita shi bambancin koyi da irin waɗannan yana da bambanci da koyi da ordinarin malamai shi jikan annabi muhammadu kuma shi duk abin da ka allaka da shi a duniya to sai ka tafi da shi a lahira a jikinka misali sai ko sarkar so ki gane ni ce ni ko gane ne koyi na ga yana irin wannan bai kai to ran tashar kiyama ina daga cikin sahun leman da za a samu a cikin shingensa wanda zai kai mu gaban Annabi Muhammad to so dan ka riko da bayan Allah irin waɗannan alkhairi mu so su mu kaunace su mu dan da su ina nana ta wata kalma yawanci ne ce ko da ba ka lazimi ba ka wajifa ka dage ka ji kana son su gida duk abin da za a yi na sukan shi da ka ji abin je maka dadi kuma kar ka zo na wajen na sha ba da kwatanci ne ce za ka iya zama da wanda ke zagin ubanka kowa zai ce ba zai zama ko da ko uban naka ba kyauta ba to ka ga mu soja ne ya maka rashin kyauta za ka iya zagin shi da har za ka zauna da kusa da wanda ke zagin kar ka manta to da ni jikan annabi Muhammadu Magana Sulama ya ce duk wanda ya so su shi ya so wanda ya ki shi ya ki wanda ya kyauta musu shi ya so ta sama wanda ya nuna musu shi ya muna wani shi ya tambarin da ke kansa zaka in ka so shi kai tsaye annabi ka so in ka kishi kai ya annabi kake idan ka kace shi kai ya annabi kake ka billahi alazim saka ka so shi tijani so na gaske ka dage ka dage ka dage ka ji kana son so jani ko da ba ka lazimi ba ka wajiba ina yau nana ta wannan saboda rahama ne wallahi rahama ce na gaske ke barin baka misali ma ainihin annabi ya ce ma ordinary malami ba sharifi ba wanda ya so shi ya so wanda ya hannu da shi da shi hannu ballantana wali irin so tijan ballantana wali irin so tijan sai ka ka dage da wani sana abu na gaba shine ka dage ka ga alal akalli bayan sai so tijani ka samu ta'alluki ko mun kankanta ne ta'alluki shine ka ga kara to da wani abu nashi bayan soyayya ta ka to ana zikirin juma'a nan na ɗari ka ko ba ka bane to ko ba ka wajifa don ne shi duk ka kiran juma'a ka zo a zikirin juma'a da kai da niyyar koyi da almajirin shi ku wannan shi ma ko biyun na sarki a ɗarika tijaniya to za ka maka rana duniya da lahira ko ba ka lazimi ba ka wajifa ka so ɗan ɗariƙa ka so shau tijani ka so ka zo ka ɗan makalkale a yi zikirin da kai in ka gana sukan ɗariƙa da mutanen ɗariƙa kar ka zauna wajen kar kuma ka tofa kar a yi da kai wani shine nasiha ta na karshe da kuma abin da zan ba da shawara Allah ta'ala ka ba mu iko da aiki da abin da muka ga alfarmar sayyidina Rasulullah kuma mabola ya su Ahmad Tijani da Bakar Salam wannan zawiya Allah ya kara masa haske Allah ya kara masa albarka Allah ya kara masa buɗi Allah ya kara masa yasiri dan da suke ci Allah ya kara haskaka su sai babban limami ubanmu na wannan anguwa da ke ta ɗawainiya da jagoranci da rubu-rubu Allah ka tsaya masa Allah ka tsaya masa duk abin da ya kuɗin cincinsa ko girmansa ko masa Allah ka rushe wannan abu da abin da zai karfafa shi Allah ka karfafe shi ka farman maulana Muhammadu Rasulullahi sai waɗanda suke hidima a zawiyar zawar da mu kudu da ado duka Allah ka tsaya musu alfarman manzo Allah sai hidima Allah gurgurin da ka tsaya gurgurin da Allah ke tsaya masa gurgurin kuma yadda ka sakwato gurgurin da Allah ke sakwato kurki in ka watsar Allah zai ɗaga kai na nuna sama sai ni ka kada kasa sai ka ce wayo Allah sai ce wayo ka tuna kaidar Allah ce in ka baka aikin Allah kai haka kare to Allah zai maka haka ka kai sai ya nana ka daga ka ce wayo Allah sai ce to ka tuna sai ce to dawo sai a sake sabon lali haka kaidar mu'amala da Allah take sarka duk wanda yake wasa da wata mas'uliya da aka bashi ko kaza ko kaza ko me da sauran ya daina in ka san ka karɓi lazimi ka karɓi zuba kana wasa da shi ka daina ka san baka sallah a cikin masallacin nan a matsayin shi a matsayin shi na anguwa ka daina in ka san kai malami ne a anguwa kana karantarwa ka daina ka daina ka cigaba da karantarwa in ka san kai malami ne a gidanku kana karantar da iyalanka ka daina ka koma ka cigaba da karantarwa ka san kai uba ne baka ɗaukar ɗaune ƴaƴanka wurin harkokin addini ka daina ka dinga riko hannun kura zuwa masallaci wannan shine koyarwar Allah da koyarwar sunnar Maulana Rasulullahi duk wani abu na tarzoma da tashin hankali ba tare da shi su gane ba su gane bai ko tarzoma ba bai ko tashin hankali ba ba ko san girma ba ba ko san sai an jika da buwaya da karfin tsiya ba bai ko duk wani abu na fitina ba bai koya ma na gabar su kuja ba duk su gane da koyi wannan ba so jani ya ce ainihin waliyukum awliya Allah yani in in in in makaru ko mutum sallamarin ku Allah ne duk lokacin akan kuma kirki la tashkumu abada la tadribu abada wa in durubtum fasabru innaka sabr har abada karku da kowa har abada karku gaji kowa yace kai in ku an gaje ku kwanda sai ku to ku hakuri domin ko da mu dan hakuri akai sai shi mu tarbiya da magana ko saka haka kuma ya kamata mu kasance duk inda muke mu ba ma raini ba ma kun ba za mu yarda a raima mu da gaggawa ko ba eh wannan shine gaskiyar magana bana mu raina kuma za mu baka duk girman ka da martaba ko yadda Allah ta ya baka kamar wa ka raina mu kuma sai a zauna lafiya shi ke idan aka ga ta ji hankali to ka jambali ainihin to ki jan ko ka jambali dariƙa ko ka jambali wai ko a to nan kuma mun ga zulmi man da muka fi wannan layin mu da kai ne a rayu ta fafata ba matsala kada ka mu da ka ita da shi ya hakuri ya hakuri ne wani ya bai rama a haka ya tafiya amma an dai zaka tafi da'irar na a to ba wannan nan kuma ba ba ka so ba daga kafa sadaka mu kula kar mu yadda a raba mu da bayan Allah duk wanda ke so raba ka da wani bawan Allah da cin bayan Allah to bukatar shi ka da maraji ne ba ina na da wannan magana ku jira da to duk mai bukatar ya raba ka da wani bawan Allah da cin bayan Allah to bukatar shi ka da maraji to abin da zaka gwada sai ka ga to da shi da wanda yake so raba ka da shi ne waye fi wani kuna fahimta na rike da shi wanda kuke kalama na shi ka ƙi Allah ka ƙi annabi ka ƙi hadisan annabi ka ƙi bayan Allah ka ƙi fiqhu ka ƙi sunna ka ƙi komai kalama dan turka turka ko babu da cewa kenan kalama dan ƙala wani abu da ake yayi ko ba haka bane ko ba ka ce ba to sai ka ga da shi dan ƙala wani abu da ƙala rasulullahi wani daga ba to da kace kaga to annabin da ka makale da shi da almajiran annabin da jikokin annabin sun ji girma da yaki da yaso sai ka makalkale akan inda kake karka yadda ka zanto kana inda yake domin inda yake wutar jahannama zai kai ka duk wanda ya raina ko da kasan garin annabi ne to wallahi sai ya saba imanin matsalolin kasa nan na garin annabi ya raina wallahi wallahi sai ya saba imanin ballantana shi zatin annabin da kansa annabi ya ce kaza sai ka ce ba haka ba wai kai ka san qur'ani gidan uwar ruwa mutum ya san qur'ani har da ya fi annabi sanin qur'ani abin da mamaki ya uwa baki iri na tukururu wanda baka san kan alararsu ba kai ba balarabe ba larabawan da suka masu sun je gaban annabi su nemi fassarar alqur'ani sai abubakar da umar sai ya ga musu ga abin da aya kaza take nufi ga abin da aya kaza take nufi sannan su aikata a aikace balas na ce baki sukuru da tsakaninka da zamanin larabawa shekara dubu da ɗari hudu sannan aka yi ka baki irin alulu sannan ka zo ka ce wai ka fahimci qur'ani fiye da fahimtar annabi muhammad ba ma ruwanka da maganar annabi wurin ba da ma'anin qur'ani la ilaha illallah saka ba ruwanka da maganganun malamai wato to kai ma sabon annabi kenan wahayi aka yi maka gado ka duro da sabon fahimtar ka in ku har ba haka bane to koya maka aka yi to ashe kana da malami ko ko malaman kana da girma to ma muna da malamai haka har zuwa Maulana Rasulullahi sadaka ba a ma Qur'ani karan tsaye ba a yi ma ilimi karan tsaye ba a yi ma hadisan Annabi karan tsaye ba a yi ma fiqh karan tsaye ke duk abin da kace na rayuwa da ilimi ba a yi ma karan tsaye sadaka muna da shiha da ƴan uwa waɗanda kila irin wannan jangwale jangwalen yana ba su sha'awa har kila ma wani zai iya tsayawa ya ji irin wannan ta'annufin da ba a tantance na ta buga misali in za ka ijin zagin uwarka da ubanka to ka je ka ji zagin bayan Allah amma in har ka san ba za ka ijin zagin uwarka da ubanka ba to lokacin da kaji ana zagin Imam Malik ko ana zagin Shoki Jani ko ana zagin masu to ka toshe kullun ka wuce wani shi mutum lafiya kar ka yadda kai alaka da wajen kar ka yadda kai kusa da wajen kar ka yadda ma kai alaka da don wani kirkar da wajen wannan shi ne lafiya tunda abin ya zama maka bala'i ya zo ka har gida har kofar gida ko to kuma ka ka ka hada kunji da kunji da karfi da karfi ai tura bala'in da dan wanda ya mutu ya mutu wanda ya rayu ya rayu tunda ba za ka iya wannan ba ni ba sai a tashi hankali ba ruwa na san ka amma tunda ba za ka iya wannan ba to kuma dole ka ji tsautsayi sai tsautsayi dole ka ji tsautsayi to ko tun da ya zama dole sai ka tsayi in ka zo sai ka liƙe kunninka ko kuma wanda ka san ana karwa ka zo na anguwa sai ka tafi can yawon ka shi kenan an gama sai ka dawo tsayi da ya zo har anguwan ka har gida har kofar gida sai ka sai haƙuri ko ba ka bane amma in da ni wannan ce da rai na ce guda ɗaya ne wasu sai ka kwaɗe ne fa kuma na uban kowa dole sai an cire ko ba haka bane shi kenan kuma in lokacin cire wancan ya yi wa ba wanda ya sai fita amma da za ka masa ambulantiyar ambulantiyar rai kibarantin sai to mun ba da namu kyauta sai haɗe ai su gowa alƙawari sai sun tunkuɗa wannan bala'i wallahi ba wasa ba duka ai ana ganin abin da gole ne ana ganin ana ji tsoro ne shi amma ka ba da rai na rawa na naka an taɓa wani barazana a kan rai a garin nan a kan rigima masallacin juma mu da wasu mutane ba zan kira su ne kuka zai na ce ran kowa ɗaya ne aka yi su alƙawari mun ba da namu duka su fito mu ma mun yadda mu mutu billahi ne an mutum sai sai ya rashin mutum haka aka hakuri dole abin da muke nema kuma dole tabbata aka bar mana masallacin mu dole abin da ya faru ce to wani sana ka zo an goma kana ba ko ka dinga zagin iyayen mu kana cin mutuncin malaman mu kana kaza kaza kuma musu musu ba shi ba mu da ra'ayi masa haba da Allah ai zaman lafiya bai yi ba duk wanda zai kofar gidan kai zagi ubanka ta yana bala'i ka shararwa mai mari ba wanda zai ce gani wani shi ne maganar gaskiya wani shi ban kusa ba kasa to kai bar ka lajira su idan ka gani zai hakuri to wannan abubuwan akwai tashin hankali amma dai sai mu ce masifa ta zo ina lillahi to dan masifa ta fa karfin ka sai a zo second solution tunda first choice ba za iya ba falgariyu zai bihi da karfin sa ko ba za mu iya ba mu za a ce mun ba hukuma bane kana ce muna ce a tashi hankali to kar a yi ko ba ka bane to sai kuma mataki na biyu falan yasta'i fa bi lisanihi duk wanda ya turu munafiki ne Allah ya tsire mishi haka annabi yake eh ba kana bane hadisi ne na annabi annabi yake idza zahara al-fitn ta wasakata al-alam fa alayhi la'natu wa la'natu llahi wal malaikatu wan nas ajma'in annabi yace idan fitina ta bayyana malami yayi shi bai magana ba Allah ya tsine shi haka annabi sai ka muri alhamdulillah da sauki sauki dinin zuwa bare bare mun ba malami amma su su malam malamai ne ya hakuri Allah kara mu malami ne amma su malam malamai ne ko wa ka bani su malam malamai ne su dan babu malamai ne in suka yi shiru Allah yake Allah ya tsine musu ba kare ba ne hadisi ne hadisi ne mutum ya jona ba ba magana mutum yake faɗa ce da bakin ke faɗa kai wa da maka baki da ba za ka magana ba ka san kalan lau ka san kalan rasulullahi wa da ma baki tun da aka ba su dama ya sakina shi kai dan da ba za ka sakina ka ba in ya ce uwa ka ta ubanka wannan shi ne maganar gaskiya in aka yi ya sama aka yi ciku ciku za a ce to a zo a daidaita sai a ce to kada kara daji ta shi makar kara daji shi ne ba shi ne ba shi abubuwa in ka gwada ta nan da yi ba to akan gwada mai dan zafi zafi haka ake yi rai ɗaya ne ina nana ta wannan rai ɗaya ne na kowa ɗaya ne ba wani mai rai uku ko biyu tsoron nan dan ne shi ake ciwo shi ake kawai shi ne sai a zauna lafiya amma matsalar na tsoron wai kanka da fitina a fitina ciwo shi ka tashi a zo gaban gidanka a zaki so dan ka kai ba a fitina ba to ka zauna sai ka zo ka cikin gidan uban kowa su za ka gana ne to tun kafin ta taso ta gidan uban kowa din har a san yadda za a samu zakakurai da za su zungure ta su zangulo ta ƙare a kansu su magance mu dan baya wanda za su tafi haka ake sahabbai ba su suka tare mana bala'i ba muka zauna lafiya mu da mu da lafiya da jikokin ba tsoron ba da kake ko tsoron ba da mutunci ko tsoron ba da lokaci ko tsoron magana ni ba san malami da tsoro ba to bai kamata malami da tsoron wani ba Allah kada ya kamata malami da tsoro wallahi wallahi ba wasa ba musamman wanda ya san yana kan gaskiya kuma ka magana kan gaskiya ba magana da fara ba ba kuma magana a shiru bane ba magana wai alallaba bane a an wuce matakin lallaba kuma yi tunda an ce yayi to kai ma kai an ba shi dama ya bude baki abin da ya gara ma to kai ma duk abin da ya faɗa ba daidai ba ka faɗa ka ce karja ne ga nufin hadisi ga nufin qur'ani in ya ce kaza shine kaza kaza shine kaza iya karfa magana kenan fa iya kan magana kenan in yayi abin ya rubu rubu ga gari za a ce ana ta kaza kaza ana ta kaza kaza a gari sai a ce a kira su sai a je idan ka tashi duhu aka tafi to kana daji kai ma ka zaga ranar kaza ga wutan kaza ka zagi wani sai ba shi zai muka zagi naka ranar kaza ga wutan kaza kai kaza sai sai sai sai shi ne bakin kan sai to shi ke da yanzu sulhu shi da daina zagara shi dan la ba gama ba sai ce ta rubutu a sahabu amma ran da ya kara zani ba ta sauki ran da ya kara zani shi ke kawai to menene abin tsoro a ciki menene abin wani abin da tsoro tunda har yana da daman yanzu sai ma kana da daman kai wai hana ka sai ka magana na gaskiya wannan harka ba magana a sa ido wai a lallaba ba ne na rantsa da Allah an wuce matakin lallaba idan kuma kuka yi wasa wannan bala'i ya ci gidajenku ya ci angonku to wallahi wallahi mu dai daga bakin masallacin idi alfarman annabi Muhammad zamu get in ku kun ki tsayawa wallahi za mu tsaye da shi yana to da ka in za mu tashi mu ɗauki matakin da za mu iya matakin hukuma mun zuba lan iya mun bar ma hukuma in sun ce Allah ya ci kayan su alazira wallahi tallahi ba wanda Allah ya bari tun daga ne anguwa da anguwan nan zuwa sarkin zuwa waye da rike da girman za ta Allah sai Allah ya mai ran alƙiyama ya ba ta amana da iya wallahi tallahi to mataki ne shi ne malami amma annabi ya falle ya sa eh fa bi lisanihi annabi ya ce malami yayi magana ya ba mutane gaskiya abin da ake kaddara sai malamin shi ma bi ɗoro to kuɗin su goron su ɗaya da wancan sarkin ko da wancan yanguwan ko da wancan sandan ko da wancan yanayi ko da wancan polisin da suka ce a lallaba a lallaba a lallaba kowa ya addini shi ne ga dama addini zagin ubanka ka yadda shi ne addini haba sauran kai haka mata mu lura da wannan abubuwa wannan ta hankali ne musibar kuma ma mutanen nan da a ce wai ba su taɓa yi a ƙasan ba ne to shine za a ce to mun ga sabon abu to ba sabon abu bane ba kowa ya san tarihin tun daga inda ya samu ko ana ganin mutum in mu yara yara anan da yawa ban sani ba to akwai wanda yake suna da dan wayan da aka yi abin suna da sauran wayo sun san me fara a kano ba kai wani sabon abin irin wani abu ne to ka bari ya fitidin fulani ya fitidin hausawa ya fitidin waye fitidin waye zai cinye kamar haka gaba da haka ke zo to idan fitidin fulani za ka kashe tashi wani shirin ba mu ce kowa ya fitina ba in fitina ta zama fitina da gwamnati za a yi to amma ba ma fata akan yi abin ya kai lata ko ba haka bane malami da baki yake yaki malami da baki yake yaki yanda yake yaki da baki kai maka yaki da baki ba mu ce ku tsoro tsoron kasar ba a ba wani ne a nasi ya ja na ƙarya kai kuma ka ja na gaskiya hadisi ne ce ƙarya ne kai ka ce gaskiya ne annabi ne faɗa ga inda ya faɗa ba a sallah raka ka zaka ce ana yi annabi yayi ga inda yi kaza kaza babu ka ce a da shi ga inda annabi yake da shi wannan shi ne in qur'ani ne ya ka iya jawa ka iya ya iya ko hadisi ko bai iya ba sai ka iya kadin ka gani ka ji ko ko mata na halala da sallah gidan korwa aka fara ko hatta jima'i annabi ya ce a kawai sai mata idan suna halala fa asajalin nisa a fil mahid ko ba ta wani Allah ta'ala ce hatta da hunna a kawai sai mata a jima'i yanzu har jima'i ya fi sallah daraja a wurin wancan mutum jima'i ba ka ce karka kusanci mace tana jima'i saboda kazanta amma sai ka ce ita kuma ta yi ta kusanci Allah kai karka yi kusa da ita saboda tana da kazanta a cikinta ita kuma ta yi kusanta Allah kenan kai ka fa Allah girma kuma jima'in ka ya fa Allah ya fi sallah muhimmanci kuma jima'in ka ya fi sallah muhimmanci haba abubuwa sun zama wani iri kuma duk kun shuru duk kuna ji wannan bala'in na faruwa kuna ji kamar ba maza a unguwan zaka ya kamata farka farka ba mu sai a fitina ba na lalatawa mutu a fitina ba mutu a amma dai tun da dai baki ke magana to kai ma baki ka ba wanda ya kulle maka shi shine magana gaskiya nasi ƙarya nasi ƙarya yake ga ya karkata to kai kuma ka ja na gaskiya ta mutu da shi straight wannan shine magana gaskiya idan da ba a yin karatu a kira dole don kuma ana yi kasa kasa to a yi sama zama yanzu in ana yi a cikin masallaci ba lasika yanzu a buɗe lasika kure a yi karatu idan kila ana yi a da ranar da ba a yi ne yanzu a dinga yi har ranar da ba a yi in ce speaker ki ta karo duk da na zai eh haka ne speaker ki ta karo daga nan duk za a sasanto ai akan jangulo ta sosai ne sai da yake a yi yana yin kira in ba za ku ga masallaci da ku kure bolin din zikiri yana yi ku kure duk da ya mu ku kure bolin din zikiri in ai magana a ce ai ciwo ko a da abin da ya karɓi ko shi ke nuna shi a kai kura ko a ta ko da shi ne karɓi shi ke ka kura zikiri kawai ka tafi ka kama kullum masallacin bata kai sai wayar kai caji sun ka buɗe lasfika ka kukkulle masallaci ka kura bolar ɗin zikiri kai gaba yana gama ya yi alfasiya kai masa ka zo ka kai ta hanyoyin da yawa wanda za a takalla ɗin wannan matsalar ba cikin su ce bayaniya ba komai hanyoyi da yawa duk kwalan matasan mu duka kullu aka samar da solution ta tsaya ma ana ta wani hanya akan abin da yake yasa ba sun kun abu mun kullu tana anki mun jo tana anki mun jo a to yake sai mun yin tsara da kanmu tunani idan mun wannan za mu magance ba wani sarki ko wani gora ko wani wanda zai samu shi duka musu ujiri suna tsaron hukuma ne kada a cikin ta da hankali ta tashi hankali shi da Allah sun tsoron ta hankali shi da tsoron Allah ko ba shi da magana ba to duk musu ujiri Allah sai ka zauna mai nazari da kwakwalen mu akwai hanyoyi da yawa wanda za a rawar wannan matsala hanyoyi da yawa ba ba uwarka ba ubanka ba zagi ba duka ba to hanyoyi da jik daya daga ci yana sa ka zai yana kura kai maka kura ka sa jiki ka kulle ka kulle ka kure ka ce masallacin ka ne masallacin ka lafiya ka ne lafiya ka shi ke na ce kamar fitan sai kace kuma ya fara fitina neman fitina da jiwar sa da jiwar kai an bar kuma neman fitina dan ma baka je ka rama kai jaka kai naushi ba kawai dan ka bude riga ka sa zikiri to da ya kamata mu lura ko ka sa kira aka kure sa kira Qur'ani Allah ka kure ka tafi ka bashi Allahu akbar ka akwai hanyoyi da yawa na maslaha hanyoyi da yawa na maslaha dan sassaka wani abu sannan kuma ranar da ba a yi ka zo ka karatun ka sosai ka buɗe lokaci a yi karatu a yi gaya ma mutane karatu yadda ya kamata wani shine magana na gaskiya sura kana da siha da jan hankali da shawara waɗanda aka ba su haƙƙin yin karatu a wannan masallaci to su tsaya a yi karatun da gaske kuma inda ana yin mai kankar kankara yanzu a yi mai ɗan tururi-tururi ko ba su bane yanzu kuma nan kankara kankara to a ɗan aje shi sai a bari sai an buɗe da'ira an gama da'ira an gama zuba sai a yi kankara kankara mai sanyi sanyi ke amma na nan musamman shi sai a yi ɗan turin turbi yana ɗan wuta wuta haka da sauran su kuma da ba ba kai ya kai gobara ya kai ya kai gobara ɗan da ɗin ma haka haka ne abin da ya kamata mai wurin kenan in kuma abin ya muku nauyi to za mu daga kawo ɗauki lokaci lokaci albarka za mu daga kawo ɗauki sati ɗaya sati biyu in mu ɗan tattara bayanai za mu liƙo sai mu zo mu ɗan tattauna daidai gwargwado ko ba haka ba insha Allah Allah ka yanka mana wannan tafiya albarkar manzo Allah addu'a a da'ira ba za a daina ina nanatawa in kana tsoron a mutuwa sai kake fara mutuwa fa kana tsoron kana mutuwa kake fara mutuwa alquran kana tsoron kana mutuwa kake fara mutuwa ba wani abu na wanda ya zauna lafiya alƙur'an za ka ka zauna lafiya ba abin da zai faru magana sai ya yi ya buɗe sai ma ka yi shirya na mamaki wani abu magana da ta fatar baki wanda zai faɗa kamar a nafsi a ilimance ta gagare ta gagare ta gagare ka haba da Allah haba sura ka wannan shine magana na gaskiya Allah ka samu dace imamu da yake shirkatar da duk shirkatar da ake yi da imamu duk muna ji wannan ku ba ku ba wanda Allah ya ba ku namijin namijin namijin liman namijin malami sai ya gurzo to da tun na so ku kasa warwar amma Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya karkace shi ya karkace mu duka gaba ki da alfarman Annabi Muhammad Allah kuma ka magance mana wannan bala'i ka magance mana wannan fitina addu'a ba za a bari ba amma sai ne muhawala duk yawanci idan bala'i ya zo irin wannan to sai a hada karfi da karfi ake gutarwa to muna fata Allah ka shiga cikin lamarin mu kuma ka tsaya mana alfarmin Maulana Muhammad Rasulullah ba ga wannan sai karshen lakta mu inda wasu tambaya ɗaya biyu ɗaya biyu sai a tambaya kuma babu tambaya shi ke tambaya da Allah mai muhimmanci ba dan safa safa haka ba na'am Allah ƙara mana duka amin almaji na'am na'am نعم نعم نعم idan ana yin wazifa mutum ya shiru har a kai malamai sun ce bai kyauta ba amma ba za ce wazifar ta lalace ba tunda ba hukuncin da yake ta lalace kai sai dai sun ce idan da da'ira za ta shiru duka to duk da'irin wazifan ta rushe idan da da'ira za ta shiru duka a wazifa sun ce to duk da'irin wazifan ta rushe amma kai kwaya ɗaya kai shiru amma kana ji a zuciyarka sun ce dai baka dai cika sharadi ba amma dai baba da hukuncin waje baka ya lalace kai tsaye ba to amma dai dai ayi dan jami ko ba haka bane sai ma sai ka bin koda ba za ka daga murya ba gangadi ya sa sarbin ka ya fadi ko a sallace ka da wani abu to in ka kai karshe ka gane wanda aka sallace ka da shi ka rama ka gane kwaya uku ka rasa kwaya hudu kwaya biyar to bayan ya zarce ka biya shi kenan sai a wuce wani sai addu'a tare da kai to wannan shine ayin da ake Allah ka sa mu dace na'am almajin kuma yan wajifa ne kuma ga da'ira ba ta cika ba su jageje ba daidai ba ne kwatan kwacin su kwatan kwacin wanda zai zo sallah ga sai hujjar cika ba shi sai da'ira ya san watsa shi da masallaci ko a gefe ba daidai ba ne saboda ka dole sai da'ira ya farko ta cika ake taron na biyu wani shine ka'idar wajifa ka sani sai wajifa nan ba naka bane ba na bane wanda Allah ya baka haka abin sun ce musu ga sun ce maka ga yanda ake yi to me naka na kawo ra'ayi sallah ba naka bane wa na bane wanda ya zo da sallan ya ce maka ga yanda ake ne na ra'ayi babu magana ra'ayi a addini kawai ya aka ce ayi kawai shine saboda idan da'irar farko ba da ta ba a cika ta kafin a datsi wani da'ira wannan shine magana gaskiya Allah ya gyara mana na'am Allah ya mana kamar wanda ana wazifa na'am ba ba haka ake yi ba zai tafi da turbin shahanin shi yana bin abin da ake a zuciyarsa haka ake saka ba biyan da zuci wani ya yanke da gangar ne ba haka bane ba haka ake ba zai tafi da turbin shahanin sa yana bin abin a cikin zuciyarsa ya je sun bular da ya wuce ya dawo ko ma ba ma haka ba a tuka ko a tashi ba ya dauki hankali din shi mana kawai ya katse yawon a bakin shi ba shi kenan ba shi ne amfanin hankali shi ne amfanin aljihu shi ne amfanin gefen riga ka fahimta kira ke ɗauki ko hankali ɗin shi ko aljihu shi ko gefen rigar shi ya kaci yawu ko majinan a bakin shi kenan ko ɗan wannan kutun da ake yaji a masallaci na tara yawu ka dauko sa ya wuce a cikin shi kenan haka ake yi Allah ya gyara mana na'am wanda alwalan sai kare aikin shi ya kare ya kan yi sako alwalan sabon aiki sabon alwalan sabon aiki na'am almaji na'am na'am ba a son zaman tambata gaba a da'ira zaman sahiya ake so saka zaman tahiya ko bangaren damu ko bangaren hagu ka zo na yayi ko ke zaman menene ake cewa murabba'i wanda zaka zo na akan kafafun ka duka yayi amma zaman tanka ka ba na haɗe ba a cika so ba a da'ira na fata an fahimta sai a gyara in nan yayi tsami ka juya ne in nan ya gaji ka juya ne haka ake la gyara mana na'am sai wani a ai wannan ba kafin ma ji a ɗari ka musulunci ilimi dole ne a yi karatu fasalu halin dikirin kuntum la ta'lamun ko ولم يكن فريضة على كل مسلم ومسلمة أليس الذين يعلمون والذين لا يعلمون تو saboda haka neman ilimi wajibi ne dole ne a koma menene ta kama daga matakin addinin musulunci zuwa matakin ainihin isani ta bangaren dariƙa dole ne mutum ya nemi ilimi ya san me yake a ilimanta aikace raka ba daidai bane kisa duk a ƙa'ida duk zawiya jami'a ce duk zawiya ƙa'ida jami'a ce ma'ana nan ne wurin karantar da ilimi haka masallacin annabi duk duniya duk ilimin da duniya ta sha na addinin musulunci a masallacin da ba karanta saraka jami'a farko a duniya a musulunce masallacin manzo Allah ne saraka dan ya zawiya ku bada zama shi ma masallacin karantar da ilimi ba saraka duk zawiya jami'a ce don magajiyar zawiyar mazala ta Madina ana duk ilimin da sabai ka gunsa anan annabi ke samu saraka kuma haka ya zawiya ku ta kasance nan nan ne makaranta nan ne wurin zikiri nan ne wurin sallah haka annabi mai da masallacin sa Allah ta mu dace na bune inna ma bune al-masajid li dhikri wa salati go haka annabi ya fada na'am shikenan shikenan tambayoyi ta samu gama lafiya ta fuskar yamma na kammala nawa na inda da wani idan ina ina yake to ni dai na kammala dai subhana rabbika bil izzati amma assalamu alhamdulillah assalamu alaikum karam kullu karam kullu amin Thank you.